26 ga watan Ramadana hijira 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2024 za mu saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga babban masallacin juma'a na garin Dakace wanda Aliba Abbas Ismaila Abbas Dakace zai jagoranta mala ya abubakar zai ja masa baki ala ya masa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكفر ويكفرهم وبكفرهم وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إلا قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا به لفي شك منه ما لهم به من إلا اتباع السنة وما قتلوه يقينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره والمجال العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أولياء الله سبحانه وتعالى kowa mai komai da ikon da ya zuta da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka da alfarma a wannan yini na ashirin da shida ga wata ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a wannan babban masallaci na juma'a na garin da ya inda shi ya tattauna karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wutar da shi a nan ne kuma ya ba mu albarkar da albarkar makaranta cikin hukuncin Allah yau shi yake zuka shekara shida ya rasu ranar biyar da watan hudu shekara dubu biyu da sha takwas ya kuma biyar da watan hudu dubu biyu da ashirin shekara shida muna addu'a Allah subhanahu wataala ya da ya musa in ba manta ba muna cikin wannan sura suratul nisa mun kuma kwana inda Allah subhanahu wataala yake ga mu yadda kafiran nan suke cewa inda suke cewa qulubuna qulub wai zukatan akwai mulki ya rufe gaba ɗaya ba sa jin Allah ya ce a barka ba Allah wa alaiha kufrihim wa la yu'minuna illa qalila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an je da an rufe zukatan su ba za su yi imani ba sai yan kanan ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kufrihim yana da cikin abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ace su aka dime musu wa qawlihim ala maryam kan da irin maganar da suke kirkirar babban ƙarya asiman ƙaryan ma mai girma suka jingira masai da amurama a rayan hutana wato ƙasashe suka yi masa nazira ina ba ta amfani kun ga nan Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ne suka faɗa ba amma kan ai Allah ya gaya mana ko ya gaya mana abin da suka wato sun yi jirwaye ne kamar ya uku haruna ma kana abokin rinsu wa ma kana tummiki sabiya kaga in aka ce mahaifiyanki ba ta zina ba to me ake nufi kenan ina ba ta an fahimta shi ne kutanan jirgin mahaifinki bai zina ba to me ake nufi kenan shi yasa imam malik ya ce duk wanda ya mawani aka yanke waye ne kamar wanka to za a yi mishi hukunci ne na yayi kadari yana ba ta amfani in ka ji mutum ya zo ce mu dai a dangin mu ba barawo to me yake nufi kenan ko ka ga akwai wani magana a ƙasa ana ba ta hankali mu Allah ya sa ba za a faɗa wani a cewa ne ya yi taka ko ya ce mu a dangin mu ba abin da ko ba abin da to ai mene kenan shine imam malik ce za a yi mishi hukunci za a yi mishi bulala in yi wannan shi a makafin shi haka mu ina ba ta mu shi ne Allah subhanahu wataala ya gaya mana eh abin da suka wa qaulihim ala maryam da maganar da suka gaya mana sai da maryam ko tana azima suka kirkira ƙarya babba suka jingina mata Allah shi kare wa qaulihim da kuma fadin su inna qatalna al-masiha isa ibn maryam suka ce fa mu ne muka kashi annabin Allah isa dan maryama rasulullahi kun ji tuka da warwara wai su suka kashe masifu bin maryam kuma suka ce rasulullahi in ban da wauta menene abun alfahari da abun suka baki dan kai aikata abun banna hakka ijirari ka aikata banna menene abun alfahari menene abun suka baki Allah ce to wannan ma maganar da suka yi na cikin abin da suka ja makansu wa ma qatalu sai Allah ya ce a ba kashe annabi Isa ba wa ma salabu ba su soke shi ba walakin shubbi lam sai dai an kamance tsiriyar annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam sai suka ga kaman annabi Isa ne ina ba ta amfani annabi Isa yana da alhawariyuna man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahar wa inna alhawariyun su goma sha to sai suka ka sai annabi isa ya zo suna tattauna kan abin da ya shafi addini da ci gaba daidai sai suka ce to sai shi dan yadda ya samu su waɗannan ya ce fa su cewa ga annabi isa san ba da sauran jama'a sun samu daidai da za ku yi ku kashe shi kun samu dama kun samu kofa daidai da za ku kashe shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya mana sai suka zo suka kewaye inda ta annabi isa ne sai annabi ta ce a cikin ku wane ne zai sadaukar da kanshi ma'ana da shi a aljanna sai dai daga cikin su shi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin shubbiha an kamance teniyan annabi ta zai zama hadisan annabin Allah ya sa sai aka dauka sai aka samu shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki annabi ta suka shigo suna zuwa sai suka ga wannan mai kama da annabi isa sai suka kadar mishi to daga baya kuma sai an kalli da dani ko in annabi isa muka kashi ina kuma tukon wannan su sha biyu ina fatan an fahimta walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi fi shakkin kaga wanda suke kokonto suke jaji da akan sha'anin annabin Allah Isa da fi shakki minhum suna cikin kokonto minhum game da annabin Allah Isa sun zo suna cewa to ai ba shi bane in fuska na annabi Isa ne daga fuska kuma abin da ya shafi gangan shi gaba ɗaya kuma ba na shi bane ina fata an da shi ma rauni ne yin Allah ce duk wannan abin da suke yi ba ba su da ilimi da aka illa tiba'a zan fa ce kawai sun zanto wato wato zan inna inna zanna la yuni min al-haq shay'a shi zato shi yasa ba a kafa ba a shirya ba a shirkina addini a kan ina ba ta amfani in za ka ɗauki azumi ba ka zartar cewa an gani ko ba a gani ba ba a ba a ayyakinan ka samu labarin cewa an gani wa ma qatalu yakina Allah ya ce fa ba su kashe annabi yaƙinan da kashe annabi Isa Allah ya ce bal sai ne ubangiji ya ce a rafa'a Allah ilayhi بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce bal a abin ya ce ya rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauka annabi Isa ya daga shi zuwa gare shi ina na kamar shi وكان الله يملك عزيزا هو يملك ملك حكيما كما بدون hikima shi yasa ya yaka annabi isa alaihi salatu wassalam yana nan ba a kashe shi ba ba su soke shi ba an gane ko sai Allah ya وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم Allah شهيدا
ce wa in min ahlil kitabi ba wani daga cikin mazuwa littafi din nan illa li yu'minan nabi ba sai sai ya yi imani da asarin Allah Musa annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam qabala mawtihi tun gabanin gabanin lokacin mutuwarsa wasu malamai suka ce a lokacin da ya zo mutuwa duka ba sai an bayyana musu da annabi Isa sun tabbatar da cewa annabin Allah Isa ba Allah bane ba sai sun yi imani akan cewa manzon Allah ya sa annabin Allah Isa zai dawo zai dawo ina fata da hamdulillah hadisai da yawa sun tabbatar da cewa annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam zai dawo sun tabbatar da haka wasu kuma sun ce annabin Allah Isa ba zai dawo ba. sun ce wanda suka ce annabin Allah Isa ba zai dawo ba ba su da wata hujja mai karfi su hujjansu abin da suka ce dalili suka kora dawon annabi Isa suka ce in dai annabi isa zai dawo to a wani matsayi zai dawo ba annabi wa yanzu nan zai dawo a cikin mabiya manzon Allah ne to kuma ai ya yayi an yi an yi na an yi demotion din shi ke yayi kasa yana annabi ya dawo kuma cikin mabiya su a ganin sa ba kenan ina fata an fahimta to yanzu ya za a yi in aka ce zai dawo to zai dawo a matsayin annabi ba zai yi ba in aka ce zai dawo ya dawo kuma a matsayin mabi ya yi ƙasa sai suka ce gaba ɗaya ba zai dawo sai suka kora dawo shi su hujjar su kenan ba wasu suka kora a aya ba ne ko hadisi a a su suna ganin cewa in aka ce annabin Allah isa zai dawo ya sama tawaya hadisi ko ya inganta inganta cewa annabin Allah isa zai dawo a da wasu wani hadisin ma ya ce in ya dawo zai shekara a ƙarshe wani hadisi ne sai shekara ba kuma dukkan su hadisi ne da shi sai malaman hadisi suka yi magana a kai to wannan ya ce shekara arba'in wannan ya ce shekara bakwai aka ce duk babu kusa wanda ya ce shekara arba'in hadisi da ya zo da shekara arba'in ya haɗa lokacin rayuwar annabi isa ne har zuwa dawo shi lokacin da zai dan Allah ya subhanahu wata'ala ya ɗauki annabin Allah isa zuwa sama yana da shekara talatin da hudu idan ya dawo shekara bakwai kada da talatin da uku shekara nawa kenan arba'in suka ci shi ne da ya sa wannan hadisi ya zo da shekara arba'in ma'ana da rayuwar shi da dawowar shi in ya dawo kuma adadin rayuwar da zai yi shekara bakwai shi ne kada da talatin da uku da bakwai zai ba ka wannan kwadin su ya zo da tsuran shekara bakwai da zai bayan ya dawo bai haɗo da wancan shekarun shi na talatin da uku lokacin da yake rayuwa ba. ina fata kuma zai dawo ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dan an ce annabin Allah Isa ya roƙa Allah da ya ga irin garabatan da Allah ya yi ma al'umma annabi Muhammad yake ya ubangiji ina roƙo ni ma in zama cikin su Allah ya ce amma ba shi ne dalilin da ya sa annabi Isa zai dawo domin ya zama mu a cikin mu cikin al'umma annabi Muhammad kuma zai zama daga cikin sahabbai ne cikin sabon manzanni zai zo zai tattata addini ba shekara bakwai zai yi duniya zai koma zuwa ga Allah zai mutuwa irin mutuwan da kowa yake wannan shi ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce barrafa Allahu ilai Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah subhanahu wa ta'ala ne kuwa ne kuma hakima kuma hikima ne shi yasa yi haka وإن من آل الكتاب إلا من النبي قبل موسى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا أرانا القيامة يقوم عليه شهيدا أنه الله إلا عليه الصلاة والسلام زي زما شيدا يسوع كم أنت قلت للناس تحزني وأمك إلى عين الرضا حتى الله يشوفه kai ne ka ce mu mutane karje ni da kai da mahaifiyanka mu zama alloli ɗaya ya ce a subhana ai illa illa faɗa ga ubangiji ka sani in kultu kultu ko qat'an alamu ma fi nafsi wala shine ya gaya ma Allah yake gaya ma shi ni ban faɗa haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai zama ya kuna alaihi shahida zai zama shaida da su dukkan waɗannan masu bautar mata sai Allah ya ce فبذر من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم طيبات أهلا له ولفتهم عن سبيل الله كثيرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fadu zulmi fadu zulmi ladina haru saboda zalincin nan min ladina hadu ga wanda suka tuba suka koma halilu wato sun tuba daga lokacin maraici ya ce yin haru yahudawa ke nan Allah ke saboda zalincin su haramna alaihim tayyibatin sai aka haramta musu abubuwa da wanda da an halaka su ko da an halaka su ji na fata an zanta Allah subhanahu wa ta'ala yana haramna haramna ne ko kullu bi lafi dukkan abu ne farki aka haramta su haka daga sanu aka haramta musu fatan da kitsan gaba daya sai dai abin da ya kan fara a cikin nama ko a kan saboda zalunci da su ina fata an zanta شيني كل الآن من خانع يحل بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل تلك ولنم أقوهم كالله سبحانه وتعالى أنصر يا شيني حلال كبني إسرائيل سيدي أول النبي إسماعيل النبي يعقوب عليه السلام يحرم تعيش شيني الله سبحانه وتعالى يجي يا حرمنا عليهم طيبات في الله سبحانه وتعالى والتسجيل ومن كان يمتعني في عبد الله يقول ابن هيا الله كثيرا تتكن يمتعني يوا إني وانا بك في الحيكة وانا بك وانا ينادي في عبد الله فقد يجيش الله يجيش وأولهم وعادهم الربا وكبره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأتتنا بالكافرين منهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى وأحدهم الربا haka nan kuma suka riƙi riba da bai zan musu shine sana'a ya shige suka su bayyana shi wa qadnuhu anhu gashi kuma an riga an hana su tun a taura an haranta yin riba an haranta cin riba kuma wa aklihim amwalan nas isbadil haka nan cin dukiyar mutane ta hanyar barna ta hanyar rashawa ta hanyar cin hanci shi ne bilbaɗin ke suna cin dukiya su suka fara su suka fara samar da cin hanci a shari'a a shari'a yahudawa su suka fara in aka zo shari'a su ba da cin hanci dan a ce su ne da gaskiya Allah ya ce ka ga wannan manyan madadiyar da yake riba Allah ya haramta shi tun a attaura an haramta musu cin riba ba wai alqur'ani ne kawai ya haramta cin riba ba a'a duk daban da suka zo sun haramta cin riba. An gane ko? Shi riba ko mun kankantar shi yana ɓata dukiya. Ko mun kankantar riba in je da shi a dukiya ko mun yawan dukiya sai riban nan ya yi faɗaɓa da shi ya lalata shi. Ba abin da zai yi. Shi haka shi. Allah shi kare. To haka nan cin dukiyar mutane ta hanyar zalunci mutum ba shi da yadda zai ya rasa yadda zai a ce sai ya ba da abu kaza za a yi mishi kaza an ga ya yi ritaya ya gama aiki ya shekara talatin da biyar yana aiki amma hakkin shi ma a ce wasu ya ba da wani abu sannan za a ba shi wannan zalunci duk horo ne wato ya riga ya horar da kanshi ya ba da kanshi gaba ɗaya sai kuma dole sai ya ba da wani in dai yana so wani ma sai an yi yarjejeniya kudin ka zai fita amma za ka ba da 1% za ka ba da ɗaya bisa goma in kana da miliyan goma za ka ba da miliyan ɗaya shi ne ko haka za ka ga shi an yi wannan yarjejeniya hakim wannan zalunci shi ne cin dukiyar mutane ba tare da san to duk wanda ya karɓa ya baka dukiyar shi ba tare da sarran shi ba to ka yi zalunci ka ci haramu haramu ina fata an fahimta haramu Allah shi raba mu da shi yanzu kuma ya zama ruwan dare duk inda ka ruka wuta ko ina za ka ga cin hanci ya riga ya shiga ya yi ta kai da haƙƙinka za a ce sai ka ba da wani abu kana ji kana gani kai ne da gaskiya kana ji kana gani sai ka ba da wani abu sannan gaskiyanka za ki yi sai da gaskiya ina fata an fahimta a ka'ida kuwa duk abin da aka so hukuma ta shiga kowane irin hukuma ne suka duba bincike za shi ne amfanin a bincike to daga lokacin da aka gane cewa kana da gaskiya ya ce ka yi haƙuri mun gane kana da gaskiya su ji an sani to amma ba za a gane kana da gaskiya ne sai a ce to yi delin din kanka kai ne da gaskiya amma kuma a ce yi delin din kanka kaga to mene kuma mene kenan za a ce gaskiya ka ba amfani ba kenan ta yi amfani amma sai dai su wanda suka cikin ta haram na ba ta amfani da yawa za ka ga mutum da ya yi ritaya ka ba shi shekara ɗaya zai fita hanyar shi saboda ya riga ya saba da kaniya miya kuma ba inda za a yi duk yadda za a yi duk yadda kake ganin kana da fawa to abu biyu na nan na jiran ka ko dai mutuwa duk fawon ka mutuwa za ka gama ne in kuma baka aikata abin da ya dace ba za ka je lahira ne ba ruwan Allah da wane ne ga duniya duk girman ka za ka koma ba ka kai fiffiken sauro daraja ko kuma ya zama kana rayan kai ritaya wani ne za ka gani a wuri kana ji kana ji wanda da in kana nesa a can baya zai ce maka sa amma yanzu shi ne zai daga maka kara sai ka ce har in gama da rai dama kujerar yake zai ina ba ta amfani da ka zo kana fafutuka mafin da ya ba ka wahala mafin sai ya zanta kawai da ko ba da ya daga tayi ya daga tattuma ya ta sai ta wata uku kana neman fari tun a nan Allah ya nuna maka sai ba ku ina ba ta amfani to haka ne mu kuma al'umma mu ma namu duk wanda ya zo yana aiki ya rike aiki shi ya rike matsayin shi to kuma al'umman wurin shi su za su zage shi za a ce baya ga mutane komai bai ba da komai ta haka shi kuma za a zo mishi to ba dole shi kuma ya je ya sato ya baku ba ko ba haka za a ce ba za a ce ba har ya kai matsayi kaza amma bai iya ba da bai ba kuwa ya tsara hakkin shi in ka duba albashin shi albashin shi bai wuce shi da iyalin shi in dai ana so har ya ci iyalin shi ci kai ma ya zo ya baka to sai ya fito ta hanya kuma ina fata an fahimci duk ma'aikaci ya san wannan komin abin da kake samu a albashi gwargwadon lokacin da ka tsara samuwa a albashi gwargwadon lokacin da karuwar bukatuwar albashi kuma da aka duk ma'aikaci ko nawa yake samu kafin wata ya riga ya gama kashe kuɗi shi in dai ma'aikaci ne in dai alaƙe shi ke to kafin wata zai zo ne kawai da ya zo zai canza mushi wani zama shi zai biya ba shi ya gama cin yawa ina ba ta amfani da da muna aiki abin da ake biyan mu layi mu da wala yanzu haka muke aiki aka zo aka ce mu tafi maka tafi da muka je sai Allah ya canza mana yanzu abin da muke samu ya ninka abin da muke samu su uku a baya amma kuma fa sai ya zama daidai a wancan ma lokacin sai ya go mun kuwa daduwa tunda shi za mu sai wannan a sai wannan duka za ka gani yanzu kuma abin da ake samu ya ninka amma kuma zai zuwa ko'ina gwargwadon karuwan abin da ya karu gwargwadon kuma abin da ya karu na bukatuwan yau to in dai kana so su kuma al'umma abin da suke so ko a ce wani mutumin kirki ne shi ne dubo kuɗi da baya in kuma ya ci kuma ba zai iya ba dole sai ya fito wata hanya sai kuma an ka fito wata hanya ba ranar lahira na filar su kai iya abin da za ka biya kowa ya je lahira zai shiga kabarin shi kaɗai ne daga shi sai ake da yayi ina fata amfani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa aslihim amwalan nasu وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يسمى مكافرين كانت عذابا عذابا يرتدي الله يحارب في الله لكن الرافعون بالعلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
الله سبحانه وتعالى يقول لكن الراسخون في الجن دي دي وين ذكر الفكتو مثلا تدري في أجل كلمة منه تكتشون سوء على الكتاب لنا شنو تفسير ذكر عبد الله بن سلام لما سيدنا عبد الله بن سلام الله يعلم والمؤمنون da kuma muminai su ne al-mukhadiri na wal'amsa su waɗannan yi nuna bi ma an zala a nuna sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ga rasulullah wa ma kun zila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar gaba anka sauran littafai gaba daya sun yi imani da shi wal mu'minina sala kuma suna masu tsaye da sallah suna masu tsaye da sallah والمؤتون الزكاة كما سنا ما تبارك والمؤمنون بالله واليوم الآخر كما سنا إيماني لله سن إيماني جرانا كاشي الله تكاك وإنم أولئك سودنا سنؤتيهم أجرا عظيما يسن زام وباس لادا لادا لكرما ita ce an garin Allah ya bamu kun ga yana da sharafi na imani tsayuwa sai da sallah sai da sallah shi yasa sallah ba ko ka ganta ita ce ke yi kyan addini gaba duk wanda ya tozartar da ita to ya tozartar da addini ina ba ta amfani za ku ga duk abu mai daraja gaba ɗaya to shedan yana kokarin ya shiga nan dan ya mara duk abin da yake da daraja shedan na kokarin ya shiga dan ya mara Allah in ga sallah abu ne mai daraja da kima wanda bayan kalmar shahada ba wani abu da musulunci ke tinkawo da shi kamar sa duk wanda ya faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin da ake fata a gani tare da shi ba ce sallah shine kawai kana nan kana nan sai wani ya zo ce maka sallah ma ba dole ba kana zaune lafiyar kallau hankalinka kwanciyar sai ruwa ta maka da hankali ce maka ai an ce wa ka bauta ma Allah hatta ya ce yake har sai ka samu yake cewa yanzu ka bauta ma Allah da Allah kai ka ji wannan fassara ma wai yanzu kuwa aka ce sai ya samu yake ya bauta ma Allah za mu yi wannan azumin da muke ai sai mun samu yake musamman da aka koda rana a kwana biyu ko ai addini ba wasa ba ne sai kawai mutum ya zo ce maka wai Allah mun ce maka wai Allah mun ce maka sallah sallah fa rukuni ne daga cikin rukunin musulunci rukuni ne ina fata an fahimta ba kayan gidan wani bane balle sai yana da iko da shi ba ka gidan wani bane kullun shehi Allah ya jaddada musu rama ya kan faɗa ya ce ai da mutum ya lamunce maka sallah gare ya lamunce maka shekarun gidansa ita ne ake ta take ta ko ko makama ai ya fi sauki sallah ko ka kyale ni da kana mu ni na ce maka ba zan iya bane shedanci ne kawai shi ta sai ka kai shi da tarkina da wani wai ya gama wai yanzu yana zaune wai zai ja shur ya ce mako yanzu ya yi talati dubu talatin wasa ne annabi ina ba ta an fahimta zai ce maka wai Allah musulmi shekan da ya lamu sai mako ina yawan gaya mu mutane ya ishe mu ya zama mana hujja shehu ɗari shehu ɗari hujja ne ya kai yanzu matsayin da fansho yake ci wallahi da abin da yi da abin da yi ba sai an rubuta mashi laya ya shiga fansho bin lahira shekarun shi a kai Allah ne ya alkawari za Allah ya ce duk wanda ya shekara tamanin yana bauta ma Allah to daga nan ya shiga fansho in bai yi azumi ba za a rubuta mashi laya kullum yana duk abin da zai yi da lafiyar shi yanzu ya sa yanayi ya sa ba zai ja ba za a cika da rubuta shi shiga farko ba amma kullum shi gaba ɗaya sai ya yi kasar kuma a jami'i sai ya fito in ka ga shehi fito ba baya ne kwanan nan gab da azumin nan maka buɗe masallaci a fara maka halafin shi wanda a yanzu a afirka in za ka faɗi masallaci sai ta faɗi shi ka shiga ka gani ka ga yadda za ta zama ɗan kallo har on the ground a kai a masallacin shehi gidan ƙasa nan yanzu in za a yi taro gaba ɗaya na ake shi a gidan ƙasa a da sama hawa uku haka ba aka gina a haka ya fito kuma da shi muka yi sallah aka buɗe masallaci ranar juma'an da daga ita ba mu kare wata juma'a ba sai azumi ai mun ɗauki azumi ranar litini ko juma'a aka buɗe masallaci asabar lahadi ya taho litini kuma aka fara azumi wannan ya ishe mu ya zama na wuce in kai kana da rika ne ka kai shehu ɗaya ne a kai ya dinga yawo da rika yana sallah a ka in yana tafiya da bidiyo a baya irin da ya kakakin nan haka ba shehu ke zuwa in zai wa abinci an kunna bidiyon tun a wannan lokacin shehu kin yana tafiya motar za ta tsaya a shiga motar haya har sai da ya kai matsayin yana tafiya a ciki a yada addinin nan a yada dalila wani kuma shehi ne zai kai shi in shekaru ne ba a kai shi ba in ilimi ne ba a kai shi ba in sanin qur'ani ne ba a kai shi ba in yaya ne ba ka kai shi ba in kuɗi ne ma ba ka kai shi ba duk wannan kuma yanzu shi ne ba sallah ba wani kawai dan saurayi malam bai iya sa guda bai zo sai maka ya damu sai maka sallah ba ai kaga kashi da sirrin yawo ina ba ta fahimta kwanan nan shekaran jiya na amsa waya habba da a kira na jima an gani ana ta sawa an ce shi ya su bai shi bai wuce rasu ba amma da saura ya rasu ba an ta yada a soshin na amsa waya har da kasan dare shi shi ma zai zo ka zura ma kariyar da shi duk ai wannan kawai sai mutum ya zo ya maka wani sallah ya dinga farfaganda ya shiga na shiga wani gari can wajen mutanen bashi suke gaya min wani ya zo ya ce musu ya gaggaya musu gashi irin bannan ba da ake yi shin fida wannan sai na ce to ku bani labarin shi kan shi ba ya yi ki yana kun ga ya kai matsayin da in ma ya ƙini ne ya samu yin shekarun shi ya kai an ƙini in ya ƙini ne a ce ka kai shekara tamanin ko ka ce a'a ai bai wuce shekara talatin da wani ni na kalla shi jagora na ce alhaji mahmud amma shekarun ka yi shi ba so biyu ke ya ce wallahi shi ainihin inda na fara gane cewa ba na kwarai ba ne da ya ce mana zai cin komai sai madara sai kasa aka yi gaya ma na ce to kai kuma yau shirban da kake ka zaka kuma zai yi ai shi ne ma na gani shi sai mun fita ba muke zuwa musu alke dai mun ce mushi ba za mu iya ba ya ce zai je ya da har yau ne ba irin bannan da ake yi wannan banna gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana wal muqimina salata masu tsaye da sallah sallan kuma a kan lokaci inna salata kanat ala mu'minina kitabun mawquta Allah ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ulai ka sanu dihim ajrun azima sannu za mu cika musu ladan ladan mai girma ita ce aljanna Allah ya sa sai Allah ya ce إلا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والذين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك حقيقة من وحي زوا كريم يا رسول الله kaji nan gatan Allah shi ba za mu da sunan shi ba kawai daga cewa ilaika kowa ya san wani ne kai kenan ko waninka haka za ka ji Allah ya da kai ya rasu ai ya kai inna auhayna ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Muhammad wan nabiyina min ba'di haka nan muka yi wahayi da annabawan da suka gabace shi duka wato suka gabaci annabi Allah Nuhu alaihi shi ne annabi Adam ke ko bai annaba da suka gabaci annabi Allah ko kuma suka gabaci ne gida annabi Muhammad wa auhayna kama auhayna ke kama auhayna ila ibrahim kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabin Allah Ibrahim alaihi salam wa Isma'il da annabin Allah Isma'il wa Ishaq da annabin Allah Ishaq duka wannan ya'yan annabi Ibrahim kun ji fa dukkan su annabawa ne annabi Ibrahim annabi annabi Isma'il annabi annabi Ishaq annabi duk kuma ya'yan mutum daya to ya kuke gani a ce ni gida ya rayu ya'yan da suna rayu ai Allah zai yi kunya a ce su kuma ba su zama annabawa ba ba su zama annabawa shi yasa da aka ɗauke su sai aka bar mata ita kanta sai da Allah ya ƙara mata ya sami koka da rikin kokan ma'a sai da fata ita kanta tsakanin ta da gida wata shida tsakanin ta da gida ba wata shida ne gaba ɗaya aka ɗauke ta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaquba kuma haka nan muka yi wa annabin Allah yaquba wahayi shi kuma annabi yaquba dan annabin Allah ne da haka wal asbati da kuma ƴaƴan annabin Allah yaquba su ne annabin Allah Yusuf alaihi salatu wa Isa da annabin Allah Isa shi ma mun yi shi wahayi wa ayyuba haka nan annabin Allah ayyuba wa yunus da annabin Allah yunus وهارون لأنهم الله هارون وسليمان لأنهم الله سليمان عليه الصلاة والسلام وآتينا داوود الزبور ومكبا أنهم الله داوود عليه السلام للتاج أنا كرم زبور يزمن للتقل هو يزمن للتامر لأسبا أنهم الله داوود عليه الصلاة والسلام هو يزمن كتير النوم للتامر لأسبا للتاج لأسبا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله سبحانه وتعالى ورسلا حكنا أي من أيقو منزلي ورسلا حكنا من أيقو منزلي قد قصصناهم عليك وسو من باقي قصة من قبل تبالي wannan lokaci wanda suka gabace ka wa rusulan akwai kuma manzannin da lam naqsusum alayka ba mu ba ku kissar su ba mun sanar da kai su ne amma ba mu gaya maka kissar su ba an fahimta yanzu ku duba ku duka annabawan da muka sani saboda annabi ne ya sa muka san su amma baitin annabi ya za ka san labarin annabi Musa san labarin annabi Isa ja ba da sha ba me yasa ba su ba da labarin ba ko labarin annabi Yusuf ai sun ce ne an ce akwai wani annabi Yusuf kuma yayi sarki yayi gidan yari ya zauna a gidan yari yayi kaza wane ne wannan shine Allah ya ce bari na ana na kusu alayka ahsan al qasas za mu baka labari mafi ingancin labari shine aka ba da labarin annabin Allah Yusuf alaihi yanzu sauran annabawan da ba a gaya mana labarin al'ani ba annabi bai gaya mana labarin a hadisi ba mun sani amma shi Allah subhanahu wataala ya sanar da ni da dan da ma akwai alƙawari an tara miki su gaba ɗaya ai za mu aiko amma kuna cikin isar da aike sai babban manzon mu yanzu za ku yarda ku yi shi ku sallama a amarantun haka aka yi alƙawarin nan kun yarda kun amince wato za a ba da appointment ne na ba ta amfani in sun yadda su rubuta di alusi in an ba su akwai tunan ana akwai a tasirin ko da za ka rubuta a ce ka karba to sai wannan kun yadda kun amince ne mun yadda shine Allah subhanahu wataala ya ce wannan mun baka labarin su akwai kuma wanda ba mu baka labarin su ba da wa kallama Allah Musa kalima Allah ya yi zance da annabi Allah Musa zance wanda shi kadai ya samu wannan nama yana daga cikin annabawan da suka zanta da Allah sai Allah ya ce رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
وسيرة الله يسير منذرين وكعب مبشرين سنة مع كل إشارة كتاب لا ذات رجل الإيمان ومنذرين سنة مع سكر غدي كعذاب الله قول يفرش Allah ya kuna linnas ala Allah ya hujja dan kada mutane su samu hujja da Allah ba da rusul sai ba aiko musu manzanni ba mutum ya zo ya kafa hujja sai Allah da ka aiko mana manzanni mun san da kai da mun kaɗai ta kasa sai Allah ce mun aiko manzanni dan kada ya zama mutane hujja Allah ne mai yi cewa ka akan mutum ya kafa hujja da Allah ya ce ai Allah baka aiko ba shi yasa ba mu imani ba na ba ta mu shi yasa duk abin da mutum zai yi da hujja kada kai abin da baka da hujja ko an je lahira da hujja za yi ka ce a ina ka samu me yasa ka yi ka ce wani ta ba ta mu wannan nan mun gari an aiko shi ne manzo ne mujaddadi ne na ba ta amfani da ya zama kakkaje ko a ina ne ya zama kana da hujjar da tattara kowa za su iya mushi da abin da kafa bashiri na wa musulmi na da Allah ya kuna da nasu Allah ya zuci a ba'a da wasu zama suna da hujja ina ba ta hankalin da ko na shi wa rabbana laula a sarki ne na rasulan na tafi a yaki haka za ka ji da sai suka fa hujja da shi ai da kayan gwamna da mun fi ayoyin wa kana lashi wa kiti azizan huwa ne a cikin mulkinsa hakiman kuma gwani hikima na
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
لكن الله الله سبحانه وتعالى سيدي قوس يدكو قس يدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك الله يكفي شهيدا قبل أرسل زوار ليك يا رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله يقوم أي كرا أو كا أنزله بإذنه الله سبحانه وتعالى يا سوكر مكة da wannan littafi ne da ilimi wal mala'ika fi yashhaduna su ma mala'iku su yi da haka Allah su yi da cewa kai manzuri daga Allah wa kafa billahi shahida Allah ya ce da mushida an kowa da mushida sai Allah ya ce
إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.
الذين كفروا وجئنا كاتون لكتاب وسدوا عن سبيل الله. إذا كان يمتعني لكتاب من الله. faƙad zallu jalalan bahida Allah ya ji kanin sun bace bacewa ne nisa Allah shi kare na إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا حقيقة كافرون استكافوا سيما الله وظلموا سكزالي سكحرية النباوة سكجبهم أبن سكروش لم يكن الله ليغفر لهم للي سكتوا معك سكمت عاك har abada Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdihum tariqa kuma Allah ba zai shiryar da su hanya mai tsara Allah ka tabbatar da mu a dariya illa dari na jahannama Allah ta tsite hanyar wutar jahannama khalidi na biya abada a ciki za su dawama har abada har abada wa kana zalika ala Allah yasira wannan ba wani abu ne a wurin Allah abu ne dan kadan abu ne kadan sai Allah ya ji يا أيها الناس قد جاءكم الرسل لكن ربكم بل جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا قوم تعالوا جماعة تقع قد جاءكم رسول للي فنبم من ولا تنبشي عن المعروف بالعكس ده كان في من ربكم لما روحوا جنبكم فعاملوا حيث ايمان بشيء هو الاهلي ايمان ده من الله شيء هو الاهلي wai Allah ne yake ga mana ai imani da manzon Allah shi ne mafi ashe wani kuma ya zo ce maka annabi ne kuma kuwa dan Allah ba ko a hankali wannan ai ba zai dauka ba ko kai yanzu ka imani da babanka ma bai zama maka alheri ba ba abin da zai kare da shi ko kakanka matuƙar baka imani da Allah baka imani da manzon Allah wallahi ba abin da zai kare ka in kaga ka ba hanyar iyayen ka sun ba hanyar manzon Allah suna kaucewa ka kauce malam ina ba ta fahimta amma ka ba hanyar manzon Allah shi Allah ya ce ko in ka ba hanyar manzon Allah ba kai ne kawai ko ka ba hanyar shi ba dan ba za ka ba hanyar manzon Allah ba ka ba hanyar Allah ko man yi da rasula kada ala Allah ta dafa abin da Allah ya yi ga kan masara aminu khairul lakum shi ne wani alheri a gari in da ku in kuka kafa in ce mu da Allah fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi kan da abin da yake cikin sammai da kasai na ubangiji mulkin sare a cikin sare bayin sa shi ke tabbata yin su kana Allah shi wani alima buwaye ne ya san komai da komai da halittarsa hakiman kuma gwani hikima ne shi ya tsara komai sai Allah ya يا للكتاب لا تكلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته ألقى إلى مريم وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب يا قوم أزواج الكتاب نحن مجانا لنصارى يستوى سمع لمن يسير أهل الكتاب يا شافي يهود يا شافي amma in ka kalli ayar gaba ɗaya za ka ga cewa ana magana da nasaran wanda wasu malaman sun kawo hujjar dalilin da yasa suka ce ai an tunda aka ce ahlul kitabi ya shafi yahudu ya shafi nasara ina fata an fahimta ya ahlul kitabi ya kuma zuwa littafi da kafru kada ku wuce iyaka a cikin addini dama an ka kalla su ai nasara su ne suka wuce iyaka akan annabin Allah abin da ya sa wasu suka ce ana nufin hajja yahudawa su yahudawa ma ba su bauta ma Allah ya kai ba su ba sa bautan Allah ba yahudi da wuya ka same shi yana cikin tsantsan bautan ubangiji ko a ashirman nashi yake ba za ka same shi a cikin ba su kuma nasara masu tsantsan bin addini masu tsantsan bauta ne a haka shi tsantsan bautan ne da iyayewa har ya sa suka wuce iyaka suka ce ma annabi isa Allah su kuma wannan rashin ne ma yasa ba su kai ba su kuma sun keta haƙƙi ba su ma bauta ma Allah ne kuma shi ne aka ce ahli kitabi ya shafi yahudi ya shafi nasara la tabdu dinu wa la taqulu ala allahi illa al-haq kada ku faɗa wani zance ga Allah sai magana gaskiya kada ku ce kada ku ce Allah shi yace yana da ko ku ce ila ma Allah irin wannan shi yasa wannan ayan sai malamai suka ce iya ahalin kitabun na tsara ake magana da su ko ku hannu malamai suka ce a'a wannan ai ya shafa hannu wala ta qulu ala allahi illa alhaq kada ka faɗa wani magana face sai gaskiya Allah bai ce maka sai Allah ya ce kada ka faɗa ba Allah ya ce ka ce Allah bai ce ma saboda burinka da wani manufanka da wani kawai abinka ka ɗauko aya inda aya ta nufa ta ɗauka ta nufa a kan kamurai ka ɗauko ka ce musulmi ake yi masu lafi wala ta kuru ala lafi da haq kada ku faɗa wani magana a kan Allah sai dai gaskiya inna man masiru in da kun mara hakika isa dan maryama shi dan maryama rasulullahi shi manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ne da nurin ubangiji ya sadar da ita zuwa ga maryama wato kalman ita ce kun fayakun ina fata an fahimta to innama innama kamatal isa bin kamatal isa bin ko kamatal adam halaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabin Allah Isa kamar misalin annabin Allah Adamu ne alaihi salatu wassalam wato kalmar da al'aha aka sadar da ita zuwa ga Maryam ita ce kun fa yakun wato aka ce ma kawai annabi Isa zama bai zama ba wai fa kullum ba a kalmar zaman ne kawai sai ya zama shine al'aha ila Maryam wa ruhu min kuma rai daga wurin ubangiji yinu daga wurin ubangiji duk abin da aka kira shi da rai to za ka ga yana da abin da yake fitar da shi yana da kafa yana da hannu yana da ido yana da hannu yana da numfashi shi ake kira da airo ko shi ake kira da rai yana ba ta amfani da yas'aluna ka anir ruh qul ruhu min amr da da shi annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam ba dan Allah bane ba Allah bane a rasulullahi ai da ma a farko tun yana jariri abin da ya faru ko ba sharar ilai qala kai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah ko ba kai ce ba farko abin da ya fara gaya mun cewa ni bawan Allah bai kira kanshi Allah ba inni abdullah ni bawan Allah abin da ya gaya mun shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhi fa ayu lillahi Allah ya yi imani da Allah wa rusulihi ku imani da manzannin Allah wa la taqulu salatati kada ku ce annabin Allah Isa ɗaya uku laqad kafara allazina qalu inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce innahu khayrun lakum ku bar wannan magana fa shine mafi alhairi a gare ku ku da wannan magana ku bar wannan magana Allah yana da shine mafi magana shine mafi ake inna Allahu ilahun wahid lalle Allah shi kadai ne subhanahu wa ta'ala ya tabbata ba shi da abokin da an ya kuma da kowa da ya zama yana da da sai ya tabbata da shi da kuma fi samawa da kuma da duk abin da yake sammai da abin da yake sai na ubangiji Allah bayan da ne halitta da ne mulki da abin da koko aka ji an ce mulki to yana da mulki zai je ta sarrafi ya komai da komai shi wa kafa lillahi wasila Allah ya ce zama shaida akan wannan maganar da aka faɗa cewa annabin Allah Isa alaihi salatu wasalam bawan Allah ne ba dan Allah bane ba kuma ɗaya daga cikin alloli bane ina maka na ga kamar suran da ba ta yadda da نعم في الله يجري لن يستنجف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنجف عن عبادته ويستكبر فسيأتوهم إليه جميعا الله سبحانه وتعالى لن يستنجف مسيح عيسى أن يكون عبدا لله shi annabin Allah Isa alaihi salatu wasallam baya kyama baya jin kunya a ce shi bawan Allah ne walal mala'ikatul muqarrabun mala'iku ma da su su ma ba sa kyama a cikin bayan Allah kun ga dan an shigo da wani abu ai ana magana annabin Allah Isa ne ana magana mala'iku to ai akwai masu rai su amma mala'iku da ai Allah ne ina fata an fahimta shine sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shigo da magana gaba daya walal mala'ikatul muqarrabun wa man yantajiba an ibadati duk wanda ya kyaman ya zama daga cikin bayi na ubangiji wa ya takfir ya girman kai wa ya shuruhum ilayhi dalila da shi da wanda ya girman kan gaba ɗaya za a tashe su a ranar kiyama da wanda ya zo ina ba ta amfaninta gaba ɗaya za a tashe su wanda ya kyama ya kyama ta cewa shi bawa ne na Allah ko bayi ne na Allah kaga annabi Isa bai kyama ba ko mala'iku ma ba su kyama ba to wanda su suka kyaman cewa su bayi ne da Allah to wanda suka ce suke girman kan a cewa annabin Allah Isa bawan Allah ne to ranar kiyama za a tashi shi annabin Allah Isa bawan shi sai Allah ya ce فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من بلده وأما الذين استنكروا واستكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana fa amman ladina amanu amma ta ga wanda suka yi imani wa ne da suwali ya suka yi aiki na kwarai wal warfiji kudurum Allah ya ce za mu cika musu da su wa yazidu min falaki kuma za mu kara musu daga cikin falalan za mu kara musu fitar da aljanna aljanna ba da abin da ba ka ji ba ba ka taba gari ba shi abin da za a gaya mana na aljanna ana gaya mana sunaye ne yadda kwakwalwarmu za ta iya ɗauka sai an ji aljannan za ta ina ba ta amfani da duk adireshin an gani yanzu idan ka zo daga nan sai a ce maka zuwa fce kilomita kaza ko zuwa bakin kasuwa tudun wada kilomita kaza dan ka ga an ce daga nan da kace zuwa tudun wada kilomita kaza ya nuna maka cewa ka ce tudun wada ne amma ya nuna maka abin da yake zai kai ka tudun wada ko to shine labarin da ake ba mu na Allah ana ba mu address ne sai an ji aljanna sannan za Allah ya kai mu insha Allah ga Allah subhanahu wataala ya ce ka ga wannan za mu suka musu da wa amma allazina takku amma ka ga wanda suka kyamata suka yi girman kai wa takfaru suka yi girman kai yu'adzibuhum azaban alima Allah ya ce za mu dandana musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba za mu samu wajen Allah ya zama majincin su ba ولا نسيرا ko ya zama kuma wanda zai yi sai Allah ya ce يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس يا كمتاني قد جاءكم برهان من ربكم حقيقة حجوجي سنزوم فتبرزوني وأنزلنا إليكم نورا مبينا mun saukar muku da haske mubinan bayyananne shine annabi Muhammad mun saukar muku da haske shi ne alƙur'ani mun saukar muku da haske shi ne musulunci ba ku da yadda wajen na da haske ne gida noma ƙur'ani haske ne musulunci haske ne to me ya kamata a rike shi sai Allah ya ce
وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفلسطين وفلل وياتيهم إليه صراط مستقيما amma allazina amanu amma kaga wanda suka yi imani wa amma allazina amanu billahi kaga wanda suka yi imani da Allah wa ta samu bihi suka riki igiyan Allah ya zama mai sadar da su zuwa ga aikin addini alakin tafsir ilmu kirama kirama min Allah zai shigar da su cikin rahama mulku da gare shi wa falal kuma akwai wani falala kariye shi falala shi ne kari wa ya hajjijin ilayin siratan mustaqima sannan kuma zai shige da su hanya gargare shi hanya madaidaiciya ita ce hanyar addini hanyar musulunci hanyar da za ta kai mu zuwa nan shi ne ya kawo karshen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba isa akan annabi sallallahu alaihi wasallam da hakurtar da shi da isan annabin Allah Isa alaihi salam sai mu kwana a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sunan da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana farman sai bi namu su lillahi sallallahu alaihi wasallam
mutum ne ya aka yi mashi sata sai ya sa wani malami ya yi mashi aiki wanda ya yi satan har ya bar duniya ko ce to ne na hukunci su.
Sin ne ake mishi sata, ya sa ake mishi aiki har wanda ya yi satan kuma ya bar duniya. To da kai da duk- da wanda ya yi aikin duka kun kashe rai. Duka kun kashe rai. Shi hukuncin sata daban. hukuncin kisa kuma da wanda ya sata hukuncin shi a nemo shi a kama shi da shaidu ya tabbatar da cewa shi ne ya sa sai a ga to abin da ya sata ya kai a yi mishi bulala ko ya kai a yanke mishi hannu ya kan shi kenan a yanke mishi hannu ko a yi mishi bulala ba a ce a kashe shi ba ba maganin jifa ga wanda ya sata ko akwai to sai kai kuma kaje ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi muku abu kurama dai haka ma Allah ya ce wala in sabartum ko hayrun sabirin ina fata an fahimta duk abin da aka yi maka karama daidai gwargwadon abin da aka yi maka in ma kai hakuri shine to wajen neman gida kuma ka rasa ido da haka hukuncin kun kashe rai Allah shi kare Allah shi kyauta
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء ديننا ما كان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ابواب الخير كلهم واغفر لنا ابواب الشر كلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار